أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara sake haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke angwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a uku ga wata na rajab shekara hijira 438 wanda ya dace da 31 ga wata na uku shekara 2016 miladiya sha baka cikin ta hukuntu kenan miladiya shekara 437 darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul araf mun tsaya a aya ta muna suratul araf mun tsaya aya ta 74 ta wannan sura aya 74 muka tsaya suratul araf kina insha Allah yau za mu tashi aya ta 75 cikin suratul araf kahin nan akwai an wa ɗazu na ga cikin dai masu kula da hidimar masallaci ya yi magana ɗazu wani cikin dai irin da aka saba mutum ya makara ya zo kuma ya ce sai ya shiga cikin tsakiyar sahu ya mai magana sai ya ce ai inda aka hana inda gaba ya ne kina an shiga daga gaba ba laifi ba ne yan wa tsallaka sahu tsallaka mutane daga gaba da baya da gehi da ko'ina ɗaya ne abin da annabi sai magana kurin taka mutane tsallaka mutane taka wuyan mutane ta ko ina ne laifi ne ka zo da wuri in kana son gaba ka zo da wuri amma ka zo da karshe ka ce ka shiga gaba wata rana manzon Allah ya ga wani sahabi iya haka yace ka tutar da Allah da manzon shi kinan laifi ne ka bari an tada sau an tada an tada ikama wannan ka samu ka shigo ka samu wuri amma ana zamane kowa kama wuri ka zo daga baya gaskiya nan bai dace Allah shi daga gaba ko daga baya ko da kowane bangare Allah shirye da mu kin Allah ma yaka ji aya ta 75 suratul araf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك
لنستضعفوا قال الملأ الذين استحبروا للذين استكبروا نستضعفوا لمن عمل منهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لم... للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون
قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال لما له الذين استكبروا من قومه nan muna cikin bayanin annabin Allah Salih wanda Allah subhanahu wata'ala ya aika ma samudawa bayan bayanin kira dai na kaɗaita Allah da ibada da tabbatar musu da cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi da din dai irin bayanai da ya musu na magana aya da suka nema ta taguwa sun samu gashi nan dai na musu kashe ga taba wannan taguwa kuma na jan hankalinsu suna ni'imomi da Allah ya musu yanda ya ba su ƙasa ya ba su lafiya da gini abinda suke so a saman ƙasa ko a cikin duwatsu da dai wannan bayanai gaba ɗaya da ya musu ga irin amsar da suka bada قال لما الذين استكبروا من قومه sai wa'annan manyan mutane masu fadi aji a gari daga cikin mutanen salih sai suka yi magana gawa lilitin su da'ifu suka yi magana ga waɗanda suke ya ku bayi mana masu ƙaramin ƙarhi a cikin gari manya suka yi magana ga masu ƙaramin ƙarhi to amma masu ƙaramin ƙarhi masu akwai hata a cikin kawuran akwai manya akwai ƙanana to sai lake mana bayani wanda ake magana da aka ma raddin masu rauni ita liman amana minu masu rauni daga layin masu imani su ne aka ma duka ba da aka masu rauni su ma mabiya yan duniya na na magana an yi su yi magana ga masu rauni na masu imani mai suka ce musu magana ce tare ne tare na a ce wadi ake ce tare na tare ne sai suke ce musu a ta'alamu na annas sali a musulmin rabbi na manya ke gawa mabiya mana masu imani da annabi salih shi yanzu ku yanzu hako san mana kun yarda da cewa salih wai dan sako ne daga wajen ubangiji ku yanzu magana kenan kun amince ne ita gaskiya ce kamar suna kenan ba abin yarda ba ne wata magana ce da ba amince da kamata ba a yarda da shi ku yanzu kun yarda mana kun san kuna da masaniya cewa salih wai manzo ne daga wajen Allah ubangiji suka wannan magana ga masu imani sai ƙalu sai su masu imani suka mai da jawabi ga waɗanda wannan masu girman kai manyan gari kahurai inna bima ursala bihi mu'minu mu dai kenan mu game da abin da aka aiko sali da shi mana mun yi imani mun yarda cewa dan sako ne daga wajen Allah ubangijin shi kenan mun yarda ba magana boyan aqida mun imani anan kala sun takabaru sai anan su kuma yan suka mai da jawabi ga masu imani inna billazi amantu bihi kafirun to mu abinda kuke cewa kun yarda gaskiya ne mu mun kafirce mun ki ba mai dabar shi kai an ki ba'ayi eh an ki ba'ayi mu mun kiya kaji irin jawabin suka bada maimakon su imani ga irin amsa da suka ba mana masu imani da raina ajawali da cewa wannan abin mana ba abin yarda bane ba mu mun ki an ku da mu mun ki kuma magana da aka musu kashe na magana taguwar Allah kasa taba ta ta shayar da ita yau ku sha gobe ta sha me suka yi faqarun naqata فعقروا الناقة فعتوا على أمر واتوا عن امر ربهم فعقروا الناقة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين abinda aka hana su aka musu kashe fa aqarun naqa taguwar dai an soke ta wanda aka ce rata musuwa bisu fa ya'khudhukum adabun qalil tambayan karanta kan ku taba wannan taguwa kuna taba ta azaba nan kusa za ta zo kirbacin kiri to abin da ga mutun kiya sun soke wannan taguwa wa atau an amr rabbihim sai shi ciki mana sun taka dokar ubangiji abin da kasi sun yi wa qalu ya salih iya tuna bi mata iduna kunta min al-mursalin abinda kake faɗi salih a kawo shi dan har kai manzon Allah ne abinda ta ko azaba an ta goye a ka azaba tashin Allah ke cewa kadaba sauni bi tagawa cikin suratul shams kadaba sauni bi tagawa zumbi ta ashqa كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
تعالى يوم لابار حال ثموداوا كذبت ثمود بتقواها ثموداوا sun karyatar da manzon Allah saboda shishigi wuce gona da iri izin ba aka ashaqaha lokacin da mai tsiyata samudawa ya tashi ya kama hanya zuwa soke taguwa fa ruwa izin ba aka ashaqaha lokacin da mahin tsiyatar mutanen ya tashi wannan ruwa ta inganta daga cikin sai jami haka cikin sai sai na albani tabbatar da ingancin ruwa yau wata na manzana yana tare da sahabbai ta yake ce ma'ali ashakan nas wa ashakal awwali rajulai umair umair tamud alladhi aqala an-naqa wallazi mana hadisin da abin da yake ba da labarin hadisin mutane yake mahin tsiyatar mutane guda biyu ne wanda ya soke tago salih da wanda zai bige ka a nan hata tabtar hazihi minu minu hazi da wanda zai soke ka a nan ya ɓarar abin mai wurin da wanda zai soke ka a nan har gemun ka ya jika da jini kuma haka aka yi kashe ali annabi aure gura mishi mai tsiyatar mutane mutum biyu ne a duniya suka kowa tsiyata da mai soke tabuwa wata ruwa ta soke kudar bin salif kudar bin salif kenan da wanda wannan kudar bin salif da shi da wanda zai kashe sayyidina ali wanda zai soke ka a nan hal gemun ka ya jika da jini kuma haka yau ka kuma ta tsaye ga haka kenan shi ne zan ba ta ashaka faƙarar rasulullah na ƙasar lausu kuya manzan Allah da aiko musu ya ba su labari wannan taguwa ce ta Allah wasu kuya mana kan ku yi ta'adanci wajen shan ruwanta amma fa kazzabu ba aka ruwa suka ƙaryatar da manzan Allah salih suka soke wannan taguwa suna soke ta fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah subhanahu wata'ala ya musu game na azaba narko na azaba ya gama kowa da kowa ba bar kowa ba har ma da ƙananan yara can daga ba lawari eh kowa ba wanda aka rage a ciki har yara har matan gaba da Allah Allah da gaji da zabar Allah kuma wala ya kafa uba Allah bai tsara abin zai biyo baya a can kai ka zara tsoron ka aje wannan ya zo ma ya nemi karanka ko ya biyo baya ko ya rama ko a zarge ka Allah ya yi hukumar da Allah bai tsara abin zai biyo baya ya gama da sukan haka wannan shine kenan faqarun naqata sun soke wannan taguwa wa atau an amru rabbihim sun shishiki game da umarni da ubangijin su ya musu na magana kare wannan taguwa wa qalu ya sarsi ya salih itina bi mat'iduna in kunta min musallin in har gaskiya ne kai manzon Allah ne ka zo da abin da kake na azaba ta zo fa kafatu mutajafa sai kai tsaye lokacin azaba ta yi فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين na'am can ya ba ta labarin cewa ta mata fi da bin hasa ayyam zalika wa'adun gairu makazu ya ba ta labarin bayan sun soke ta ba kudin kan tsaye bane ba a an ba su lokaci ya ce ta mata fi da bin hasa ayyam zalika wa'adun gairu makazu ku zamana a gidajenku za ku yi zaman kwana uku bayan kwana uku kuma lokaci yayi wata kuma zalika wa'adun kai da makazub wannan magana kwana uku wani alƙawari da Allah yi wanda bai karyatuwa ba sai ya zo ba an wuce ku ce ba a yi ba kenan tabbas iya zawo lokaci yayi kuma haka aka musu yace sai tsawa guda aka musu fa asabahu fi darihim jatimin sai suka waye gari a gidajen nasu sai ga sanan sun ci kasa a gurwa mana sun ci kasa dubin ciki mana kama an cire wuta haka aka musu sai labari kurum Allah ci gaba فتولى عنهم وقال يا وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Allahu akbar fatawalla an nan bayan an halakar da su kunta tsawa guda aka yi wannan tsawa a gari guda suke da masu imani da marasa imani da iyalan kowa amma wata aya ta Allah, azabar Allah sai ta shahi waɗanda suke kahuran kadai banda masu imani tsawa ce aka yi amma ba sa yi wa eh lahi ko lahi lau amma ga sanan a mace shine fatawalla anhu sai ya ba da baya mana ya juya nan gaman ganin abin takaici ya mutane na kada abu daga tukun sadar rabbi na isan muku sakon ubangiji kuna sadar ku na muku nasiya na gaya muku ainihin gaskiya wannan abin da same ku kenan inda tun kun bi ni na ka same ku ba kenan ba na abin takaici duk da lalle akwai abin a kan katina abin akwai takaici to amma ni na isan muku wannan abin da same ku na muku nasiha iyakan nasiha shi ne ƙarshen ibn kasir ke cewa wannan iya cikin halin annabawa za su yi nasiha su yi kira ga mutanensu mashari'a hannun Allah amma bayan abin ya wakana suka iya irin magana ya kawo misali ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya kawo muslim ya ruwato da kwanakin mun karanta ta wanda cewa irin wani abu ya wakana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ba shi nasara ta farko kan kafirai a Badar bayan an kashe manya-manya saba'in an kama wajen saba'in a hannu Allah da ya ba musulmi nasara babban nasara ce manzana bayan ya kwana uku a wannan wuri bita gida ba sai ya yi damara ya kama hanya sai ya je ya tsaya a rijiyar da aka saka manya-manyan ƙorishawa kamar da kawo ruwayar yake kira da suna ya abaja bin hisham ya uta bata bin rabi'a wa ya shebata bin rabi'a ya bin bin fulan har wajattu ma wa'ada rabbukum haqqa fa inni wajattu ma wa'adani rabbi haqqa فقال عمر يا رسول الله ما تقدم من أقام قد جيفوا فقال والذي نفسي والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون yace abin da ke ruwayan bayan an zuba waɗannan manyan kawari a cikin rijiya manzala ya zo ya tsaya a kan rijiya yake kira da suna ya aba jahal min sham ya aba jahal min sham ya utuba min rabiya ya sheba manyan kawuran ne sai ya kama sunan wasu daga cikin kawurai sai ka dashin kun samu alkawalin da ubangiji ya muku na azaban shi ya zama gaskiya to ni dai na samu alkawari na zama gaskiya Allah ban nasara a kanku nan sai Umar ke cewa ya Rasulullah wasu ka ka magana da gawawaki gawa suna wari kana magana da gawa ya Rasulullah yace ai bukulisa bai jin abin da nake gaya musu amma ba sa iya ba da amsa ne ke ana ba su kan irin wannan gori a gora ma wanda Allah halaka da su a wannan wuri domin yanwa a badar ruwa ya bukada ka musu ruwa ta tabbata manzo Allah kayan ayi badar yake ta yake ta musulmi hada wasu afran kada insha Allah anan za ka shewa ne gobe sai anan wannan wurin za ka shewa ne gobe nan za ka shewa ne gobe mun ka wurin har da wurin za ka shewa kuma ka ce wallahi duk wanda ya zana ba wanda ya keta da wurin ana ka su gawo kowa wurin nan ne ga abin ne wa nan wani zai mutu nan wani zai mutu gobe insha Allah ga ya yake gobe ga ya yake fara da da dare gobe nan wani zai mutu kuma da haka akai duk ana Allah kashe su ba wanda ya keta da umurki a ruwaya wannan alƙawarin Allah ne kenan nan shine wannan salih ke wannan takaici bayan ya bada baya game da abin da ya same su yace ya qaum qad ablagatukum risalatu rabbi ya mutane na na isar muku da sakon ubangiji na wa nasihatu lakum na muku nasiha walakin la tuhibun nasiha amma dai ku ba ku san mutun nasiha haka da mutane ke ba sa san mai sa ta hanya ba sa mai faɗin gaskiya sun san mai yabansa ko mata suke haka da mutane ke idan kakai mamakin komai dan uwa bayan wannan kuma yau na annabi walutan ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون na'am ɗan uwa duk irin wannan kissa ta alkurani kullum muna bayani ba ana kawo bane kurin ka ji labari eh an wa adawa san mu dawa la ba haka ba farko dai Allah subhanahu wataala yayi tasiliya yana ba manzon shi labarin annabawa ƴan uwan shi yakan yi mamaki haka masu imani su yi mamaki irin hali da suke ciki irin raddi da ake musu ta ba su labari wannan abun wa ga annauna annabi ga wayan da ya rayu ga irin kira da yi ga irin jawabi da aka mishi kanka kenan ba ba kuma da farko ba in kai manzo- kai manzon ne ba kai wannan farkon manzanni in kuma su imani ne ba ku bane ba farko irin wannan rayuwa ta ku an yi ta kafin ku dan ku dauki darasi ku ga yanda aka ma annabawa Allah kada kai shi manzon sai samu nutsuwa kenan ba shi kadai aka wa ba su masu imanin za su samu nutsuwa wannan abin ba gare mu haro ba ki za su yi kokarin tsayawa kan kan aqidar su su tsaya kan imanin su da abin da ake a ci gaba da shi kowa na nashi amma karshen lamari ga wayan da Allah wa'ina in baya kiran yanda Allah ya musu kuma nan zan haka ne duk da kamun Allah iri iri ne daga cikin yanzu muke kan na rayuwa mun ba da labarin tun daga magana maganar nuhu maganar sa'ad maganar hud duk wannan labarai ne na abin da ya wakana da wasu al'ummomi kayan mu sun rayu irin rayuwa irin tamu Allah ba su ma da bimamu ba amma yau sun zama yi labari su haka da kaman ba komi ba su yi shekartakar su shekara ɗari ɗari ba ma yin nan bane ba ɗaruruwa kaman ba komi amma kurin ɗaya rana Allah ka azaba shi ke sun zama sun zama cikin tarihi ke shi ake jan hankali ke da mu ma magana ga yanda ya wakana yanzu kuma ga wani annabi shi kuma babban mushkila sana a duniya shine farkon annabin Allah da ya ware gamuwa da wannan matsala matsalar liwaɗi liwaɗi namiji ne mu namiji ba a taɓa yi ba a duniya su ne wayan warko kuma shi Allah ya kuka da su walutan idan qala li qaumihi ata'tuna fahishatan eh shin ka ba ta labarin lut lokacin da yake ce mutanen shi za ku zo ma alfasha alfasha lahi ne mummunan ɗabi'a ba tsara tana kyamar shi ɗabi'a ma ta mutum ba ya maka bayani ba za ku zo ma alfasha wadda ma ta kun biha min halin alamin a cikin duniya gaba ɗaya kam babu wata ba wata ƙabila ko wata wani gari da suka riga suka riga ku kuna ku farkon sunnanta ko kawa hanyar namiji da namiji za ku je ma mugu irin wannan alfasha irin mummunan alfasha da duniya ba ta taɓa gamuwa da ita ba sai gare ku innakum la ta'tuna jal shahawat min duni sa za ku rinka zuwa wa maza ku bar mata wannan kibar antum qawmun musrifun ku dai kurin mutanen miyagun mutane mana maballata ne masu taka dokar Allah ne nan kenan ya ji hankalinsu irin abin da kuke ciki duniya ba ta san shi ba ku ne yawan warko ba inda aka ga namiji danni namiji ba wajen kuma yanzu mai mamaki wannan annabin Allah yanzu ba a yi wa rayuwar a yau abinda san kudin hikimar Allah ne kan mutum yin hankali da tare da Allah ka ga wani aiki ne aka yi Allah ya kiyaye duniya yanzu bi ba a cikin rayuwar mutum yanzu wannan abin da ake yi da an ga yawan mutanen ba su kai mutum a yau a duniya ɗan liwaji a duniya sun hina da yawa yau al'umma ce a duniya masu yawan gaske tun daga amurka turai har afirka har nijar har da magana akwai su wallahi akwai su a nan garin akwai su a nan garin da masu yi sun min itirafi Allah na sun tuba da zana kungiyar asiri dan ka bayyana ka gama yawo a nan garin wani ya gama wallahi ta shi yayi ana mushi ma amma abin tun ta kai abin ya damu shi ko amma iya tsoron wani ya fita daga cikin su su mai wani abu wallahi ya rabi suka wani abu ya rabi suka wani kuka wani abu ya rabi wani cikin yaran manan da haka yana abu ne suna cin karama ba to yanzu ta kai har arme yake da ba arme da kama kana da ƙarya danne ka wanda ka ka danne ka yanzu an ake ma daga nama a hukumce ya ga da akan hukumci a doka ofin aje a hukumci a yi a yi arme ga ƙasu da ƙasu yanzu ta kai ma har mata da mata aka fara yi wannan abin yawan da ke duk mai hankali da biya da mutum kun ba wani addini a duniya da mace bi ba wani addini a duniya da ya amince namiji da namiji babu hatta addinin kiristocin ya amince ba illa qur'ana ya ce kenan ku ne yan farko ya ce to dai ku dai kuna cikin mutane ne maɓannata wannan ga irin me amsa su
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
wama kana jawaba qaumi wannan duk bayani da yayi ba wata amsa da mutanen shi suka bashi illa an qalu sai ce wal akhrijuhu min qaryatikum kullum gaba ɗaya man zoi a kore su ku hudda su daga garin ku domin innahum nasu da tsaro su wasu mutane ne wani wai su suna suna ga wai muka zammai ne suna kazamta suke su suna kai suna kai suna wanke kansu suna tsakace kansu suna ga mun wasu mamaki wasu ke shi ka tada kace abu mai gaira aibu suna aibanta masu imani da abin da ba aibu ba wai zina wai cewa kazamtar da aiki da wadi wai shine ma wa abin aibu ne eh mutane masu tsakace kansu kinan suna ga hubun ɓannata ne kazambe ne ba haka bane ba subhanallah wai shi ne yin zukuru yanzu wani abu suka yi ba ma karba a hudda su a kone su ku koye su da garin eh su bar garin dan gane garin su mutane kullai su mutane masu masu tsarki garin su masu tsarkaka daga aiki luwadi dalilin haka a kore su haka suka faɗi me yau kana
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين to dai wannan annabi shi ma dai irin yan uwan shi fa anjaynahu alahu illa mar'ata mun tsiratar da da lut da iyalan shi amma iyalan a cikin lamarata banda matan shi ita matan shi kana ta nuna gabirin ta zama to cikin wanda suka yi saura wanda aka ma azaba da tsira ba dan tana cikin munafukai ba suka ha'inci mijinta wannan ke tabbatar imani amma sauran an tsirtar da su wannan duk da cewa abu na tabbatacce duka a garin gaba daya babu wani wanda suka yarda da bar mun aikin in ba gidan lutu ba kuma na fiya kada batun musulmi gida daya aka samu duk garin gaba daya kowa bi shi kenan banda gidan lutu wa matarna alaihi matara fanzur kaifa kana akabatul mujrimin yalla ce wannan mu musu ruwa yace ruwa duk da anan an kama ganin ruwa na azabal can cikin hudu na Allah iya bayanin cewa falamma ja amruna ja'alna aliya safina فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ce falamma ja amruna lokacin da al'amur ma'ana lokacin da azabar Allah ta zo lokaci yayi can baya cikin karatun na kisa na Ibrahim alaihi salam kan mu mance wayannan baki suka zama Ibrahim na mala'iku tawaga ta musamman ta mala'iku Allah ya ku duniya tawaga ta musamman suka zo duniya da jagorancin malaka jibril alayhi salam suka zo duniya shi suka biya gidan ibrahim alayhi salam a matsayin baki kamar zaman mutane ko ya kan siffa ta mutane kyakkyawa suka suka tabga gidan ibrahim alayhi salam wanda dai ya je suka bata ka bata ya yanka malaki ya kama ya gasa ya aje ya gabata cin tsoro kama shi suka ce kai tsoron komi mu a lokacin da kwaji labari mu mala'iku ne yan aiken ubangijinka ne mun zo mu baka bushara daga Allah subhanahu wataala ta samun da Isha bayan shi da Yaqub wanda anan suka wace labarin kuma mun zo ne mu hallakar da mutanen mutanen sadu mutanen lu annabi lut hana ke ci a to za ku halaka da wannan garin inda fiya lutan a ciya ku lutsuwa sunan alim yawan fiya yace lut me ka sanin suwaye a garin me ka sanin suwaye a cikin garin eh kada kada hankalinka kuma zalika wani abu ne wanda yake an kare wani abu ne wanda yake tunin baya wani magana ma giya ka aikata wani abu ne tunin Allah ya hukunta mu mun zo ne kun mu zartar da umarnin ubangiji kun an kare kun gaba kan ka wahala kun mun san suwaye a garin mun ka sani wani an sunan suka zo da sun kaya da gidan ibrahim salam suka yi gaba suka ci gidan annabi lut karshe dai wanda dai suka bashi labar shi ma shi ke mutane da kaman kaman kowa daga baya dai baya tar hankalin shi an zo su ma abin liwadin suka ce ya haƙuri mu mu yan saba umarni lokaci ne yayi alƙawarin mutanen ka asabar garin Allah bai waya yau cikin dare garin Allah na wayewa ban da su ita asuba ha asuba kuma ta da su asuba asuba kusa ya haƙuri ha asuba za kai kuma suka ce a asuba ma kusa ce ya haƙuri Allah su bi garib a takaice ne wannan su ne ya tauga kiran Allah ce he maka sanya falan ma ja amarna da umarnin mu yanzu kenan na lokacin sabkar azaba gare su faja'alna aliya safila sai muka sanya saman garin sai koma ƙasa kina kama garin juyin waina wa matsarna alihim hijata min sujid muka musu ruwa a mata min hijaratin ruwan duwatsu ne mace mandun ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya a duk musu na gawa ana ruwan ana ruwan sama aka musu ruwan duwatsu to nan allahu alam alamina ta shin ruwan aka yi aka kiye ko an kiye shi dai aka tabbatar da an musu ruwa musu asalin ruwa ya sauka daga sama kira musu ruwa na duwatsu na azaba kuma ta musamman mutum da rabbi musu wannan duwatsun a kowane dutse da mai shi kowane dutse an bai alama shiga mai shi eh kowane dutse da nashi shiga sai ne haka suka zo suka sarka kansu wata misli ji daga sassan laka ta ce mahim da zalimi bi ba'id wannan garin da ke ba labari mahim da zalimi ba'id wannan garin da ke ba labari garin lut ba hannunsa yake ba ga wa'annan azabi na ƙurashawa kenan kusan su yake domin yau iya na cikin palestine masu jin labarin da aka ce ana kai shi bara asawad cikin wuri wuri da sananne ne a cikin palestine iya nan a cikin jordan zamu ce a cikin jordan da palestine ta jordan daga da palestine da isra'ila duk shiga saka ce da suka kasa da yace aka ce palestine da jordan da isra'ila duk da kasa da yace duk palestine ce suka ce za su kai wani jordan kenan wannan wurin iya na a yau kuma cewa an mamaki a masu ilimin geografiya masu ilimin sanin kasa cewa shi ne wuri mahi kasa da teku a duniya kaf shi ne ko ina rami zizi da teku a ko ina duniya wannan ilimantar ne abinda adam ya sani ne shi daman kuma sun damu gari ne da aka wani shiwo ina aka mai kuma hikimar Allah ruwan da aka ce an yi musu ruwa na azaba yau a wurin akwai ruwa wanda a duniya shi ne ruwa mai gishiri wanda ya san labarin ruwan teku iya da gishirin da bai shayuwa to gishirin wannan ruwa ya limuka gishirin teku so takwas so takwas da haka a cikin shi babu wata dabba take rayuwa ko kwari ba abin da ke rayuwa ce ba dabba mai rayuwa cikin ruwan ta kana in shiga ka huto amma dabba ba ta shiga ba ta rayuwa ce balle magana ciyawa kuma za ka iya nan ruwa ne wajen na ga kajan katalon kilomita ruwa ne na tsawo iya nan za ka ruwan na garin da aka yi wannan abin Allah ce wa a matsara na alihin matsara mu musu ruwa mai suna ruwa kin na azaba fanzu kai fi kana asibitin mujirmin ka diba dan uwa ka karshen miyagun mutane ka kan ba a yi ana kan ba abin da za a yi shi shi kan su a zai kaza ji ba karshen da Allah ka azaba da abin da ya wakana ke wannan darasi daga mai imani Allah ta mu dubi darasi ya Allah ce gaba kuma
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر يموى wannan kurin kaɗai wannan ga mai tsayawa ya lura da alkur'ani tunani na alkur'ani me yake sa gaba wannan kurin baka labarin wata rayuwa ce doguwa nuhu shekaru masu yawan gaske ba ina ba an ba mu labarin ga yanda yake hud ga yanda yayi salih ga yanda yayi lut ga yanda yayi kuma ga wani gashi aibi shi a nan suka rayu rayuwa irin tamu amma da sun cikin labari kurin kan bai ba ya ce wa ila madayin a kafin shu'aiba su ma madayin mun aika musu dan uwansu shu'aib annabi shu'aib shi ma daga irin kiran shi kiran tauhidi kuma shi na gaba duk kiran sa gani ba kiran tauhidi ne babban jigo abu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr yace ya mutane na ibudullah ku bauta ta mu Allah kuma ma lakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bauta wani ba Allah ba ku da wani ila musu aka ce ila su ma'anar ila yan uwa duk abin da ake ɗauka da bauta ko da irin nashi ko kuka su iya daban-daban wani iyayewa ga na ruwa a wasu kabilu ga ana neman ruwa ga wanzu a kiraya ga na ga na neman abinci da ga na neman neman lahiya iri iri ko kai ga wani kiwa da suke magana kana an zo wannan imamu cewa ga abin zai sa a sa ya kare shi ga kau da bara ga kibugu ga shashatau ga ga lazana ka ga mutum a cikin mutum kamar nan kamun kura ba ka kiwa cikin mai yesu kai ma zai mai mamutu ka su kai ga kama wani abu daban ga wani zai ma zai ma shashatau yasa an kai abuwa ban ce ko shasha ta ko ga lakai ka bace ka yi jamara ka bace mu kasa da mace da gaskiya ta bace ga da zai ka bace ga da zai shi ne iri iri a jikin mutum shi daya kowa ko dan nashi su tun ga nasu kama da naka in wa duk wanda ba Allah in mi kama Allah ba in mi ka kama Allah wallahi shirme duk wanda ka kama zai kare ka ya baka la'iya ya baka aihuwa ya baka arziki ya kare ka daga wani abu shi matsayin ilaha shi ne ɗan wace ilawa kaka ce wancan kawurin da ya sun wuce kawurin makka kawurin waye kai ma ka irin ɗaya kai ma ka wani ba Allah ba ka dogara da shi ka rantsa da shi ka da makariya wajen shi ba Allah ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne kun kama Allah shi ne kur ko da zan zamani ko ta al'umma ɗin nata ko ta al'umma ɗin nata amma abin da ke kira kaɗai ta Allah baka da wani ila kin baka kiran kowa baka dogara da kowa baka rantsuwa da kowa ka imani ba mai arzutawa ba mai talautawa ba ko mai Allah ne shi ne imani ka da Allah shi ne ilah kenan ka imani babu wani ilaha daban illa Allah sai Allah shi ne magana kowa da nake akwai masu ce irkoi su ce god su ce ubangiji su ce jiye su ce kowa da nake domin duk dai wannan ilaha ne amma kai ka yarda duk wani ilaha duk wani kirmi ne babu wani ilaha kai ga imani illa Allah sai Allah idan baka dogara da kowa baka rantsuwa da kowa komai Allah shi magana kenan la ilaha illa Allah duk wani abu abai shi koma ga Allah kullum a koma daya ga Yusuf alaihi salam da yake nasiya ga yan kaso arba'un mutafarriqun khairun am Allah wal qahar haka ta musu mutane arba'un mutafarriqun khairun am Allah wal qahar shi mutane da abun bauta iri iri na ruwa na abinci na iska na aihuwa wannan abun iri iri daban abun yayawa ita shi yanzu yan abin bauta daban-daban iri-iri shi ya yi ko ka rike Allah shi kadai alwahid al-qahar Allah ɗaya yi wanka ka wuta ta karki Allah ba wuta tana kama ka kai ka tawa da ma baka iyawa yace da haka ya kira Yesu cewa ya qawmi ibudullah ya mutane na ku bauta ta mu Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ilahin ba Allah ba kad ja'atukum bi bayyinatin min rabbikum ni kuma na zo muku da hujja karara wanda take tabbatarwa ni manzon Allah ne daga wajen ubangijin kuma daga cikin aiki bayan tauhidi kina tauhidi fa awful kayl wal mizan ku cika kai abinda ake auna auno da mizun haka da abin abin awo abin awo zakka ce konko ne menene abin a cika wani abu daro ne shine kai shine kai abinda ake auna na mizun na awo na abu awo haka ya ce wani zan da haka ku cika abin awo wanda ake da abin yau na ke ɗora kan kilo kan su ke ni mita kan su ke ni kowane ku cika iya wa'anan ka ɗauka kurin ana magana da ɗan kacare kaɗai banda kai sauran kasuwa banda kai ma'aikaci basar mamala sai yake cewa wala ta baka sun nasa a ciyahu kaji magana wani magana Allah iya kiran ku ne an kawo maganar kai maganar tiya ko abin awo an kawo magana abin ya wani duk manuwar abin kada a shiga haƙƙin wani kan Allah ce kan ko rage yawa mutane haƙƙin wala tabakasu nasu ashiyahum kan ko rage haƙƙin mutane ɗan wa anan duk wata mu'amala da zaka yi ka yi tsoron Allah ka kashe haƙƙin wani shi ne magana kwallo in aiki ne kake ayi alƙawari da kai kakka yi algushi da kakka algushi ko aiki ne kake an wata kasuwa ce in ta yaji ce kakka rage ta ce ta kai akai da mizana sai kuma mizir ne sai kuma ma'awo ne zira'i ne ko ko metir ne ko yara ne duk ɗaya ne aiki ka ɗauka za ka yi aikin awa takwas a wuni haka kurin da gangan ba uzurin komi ka je ka yi don ka yi takwas ba ta ko bakwai ka ce kuma a biya ka takwas ka rage ba ta ka kayar za ka yi aikin awa takwas so biyar a sati a wata a baka za kaga anan gaskiyar magana da gangan bai yan wabai da ake mutum ma'aikaci da gangan don kana karmin jindi ko kana karmin sandika kullum da ke aiki ce a biya ka idan sandika ta kare ka ko kai mai matoli a jini Allah ya kallon ka dan kusa akwai abin tura su so su kasa muku abu kwata kamar shi da gaskiya kai musulmi sai ka shiga wani halin da abin da kai kashi laifi ne amma wai wani ra'ayin turawa dan kaza su ma bayani kana da wani daidai ne to wala gobe kiyama ba hujja ba yayi kokarin cika haƙƙin Allah in ka yi kuma kai gabari eh in ka zama ka gabari ba wani zai gyara maka ba kai wace an biya ka ba eh an biya ka abin da ba kai ba don tawili daban ka yi a biya ka da wancan suka tura suke mana gori suna mana gorin menene gorin cewa ba mu aiki tsakanin ga da yanwa wallahi inda a ce na ake hakika da zamu tsaya mu muka mata a yi koyi da musulmi wajen yin gaskiya mai aiki abu da mace za mu yi in ba mu yi wani gurin amma algushu ya yi wa cikin al'umma ko da bangaren al'umma akwai shi a yi a kasuwar a yi a wurin aikin kashi nan duk ba ba cin gaba ba cin gaba kuwa a wajen a duniya ba ci gaba haka a wajen Allah bari kiyama ka ta da haƙƙin bayan Allah kudin mu talaka ne ake biyan ka kudin talaka ne ya wani kudin mai na talakawa da su aka biya malakon aka saya maka yi da fik haka yi hada kayan ta kaɗan kuna hada kayan kayan masu yi kaɗan a baka kaye a baka fik a ba a biya mu yanka ka ka samu difulun ka dawo kuma a biya da kudin talaka da ka musu aiki kuma ka yance su ka ci a kyale ka ita sadiga ta kare ka ya yi yanwa Allah ba ta kare ka Allah mutum ta kai shi wallahi a gaban Allah ba magana kawo ra'ayin sandika wallahi da ayo muna cikin ko ra'ayin sandika sun sun ce maka za kana ba umarnin sandika har umarnin Allah wani hada maki a ce an bushe ta hada maki an bushe ba yau masha Allah shi ne an bushe ta ya huta bai aiki zai ce banza to Allah shi Allah kai ai hankali abin duka yace wala tabaka sunnas ashiyahum kada ku rage wa mutane haƙƙinsu shi ne magana alaƙin nana ku cika abin awo na sikeli da na mizani ko na ku cika kan ku rage wa mutane haƙƙinsu wala tufsidu fil ardi ba'da salahiya kada ku ba ku bata ƙasa bayan Allah ya koda manzo an zo an gyara kuka neman a rushe kan ku bata ƙasa bayan an gyara ta zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan abin da nake ga muku shine mai alkhairi gare ku inda kuna da imani يعني
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين نعم dan wannan ma kaji wani abu kaman yau kana nan wannan rayuwa ta mutananci irin abu halin mutane marasa imani ne yake musu kashe da wani mugun hali wala taqa'udu bi kulli sirat tu'iduna bi tu'iduna wa tusbuna sabilillah man amala bi kada ku rinka tsayawa kuna tsare hanya kuna barazana ga masu imani da shi da ni masu bin doka Allah musu barazana za a gama da kai za a ma kaza kuna kange hana mutane imani da Allah dai kuma magana cewa yin barazana ko ba tsaro ga mai imani za a ma kaza kaza ya same ka kamar wani mai muku labarin yau ina ganin da yan kwanaki cikin yara masu zaba nan karatu sai mana ya ce wallahi mamata irin wani masu a zika tsayi a zika tsayi an ce mata kurin kwata-kwata duk inda yake daki da ahlus sunna kaka je ko na karatun su ko sanda tace zan tsine maka zan tsine maka an kaje karatun ahlus sunna ko ka sake na kanka a tele ta kai shi ba ta kai kai da gaba gaba wanda ba ba wannan yan uwa la kake mamaki kake mamaki yan uwa makin wallahi wa kanku yi mamakin tsahi sun yi haka miyagun mutane ne a cikin al'umma da suna addini da suna malamai wanda ita ta yi jin maganar wannan malamin da babanka ta yi jin maganar shi da babanka shi ya gaya mata wannan wannan alu suna a ɓace suke kake yarda ɗanki yi bis kaza kaza ya cika mata kai da ƙarya ta ka bi ta hankali amma mun karanta darasi a baya ta ce ibrahim hassan da baban shi ka mutu waka hankali amma ba ka imanin iya imanin ka iyana ka tsaya kan gaskiya ka tabi na ruwa amma ka bi ta kuma a hankali saboda abu ne an riga an tusa mata a kai da ƙarya da kan an mata abu da yawa an tusa mata wata an kwanta mata a kan mata kake wani ɗan wa me ka haka nan su masu haka suna yi ne don su kange mutane kasu gane gaskiya kun babban abu wala yan wa domin kurin kare abin duniya suka samu kare ci da addini domin sun tabbatar idan aka gane kiran sunna ba su kaga dai in wayo shi yanzu misali mace inda ka sun ta gane kiran sunna ta tattare da kuɗi da kayan malam ta je gidan malam a mai da kasari ta je awa kishe ta magani ta je awa mijinta magani in ta gane sunna su gudan mata su ne abincin farko na tsubu shi sa ke jin da suke neman su yi shiri don ka a gane sun musu karya da yawa yawan wallahi yan uwa muna kira mutane wallahi mu mun hamu wallahi mun ha gyara ce ba mu nihin wai wala kasa da wani a cikin da wani ni mun mun san irin banna da ake ciki a cikin al'umma mun san bannin malamin tsubu mun san dare to wani malamin suna iya cewa malamin tsubu ya kura banna ne hujjar shi ta yi kura banna ta domin kura in ka shiga ta da imaninka shi kuma mutum ce ya cinye makudi kuma ya gama da kai ya ci kudin ga kuma ya halakar da kai mana mutum shi ne hadin ce ya goya ɓanna mana mutum yawan wallahi nan da kwana hudu ko biyar ina nan ba ta da sauran uwa wata wata mace kira take min waya ce malam kada ku rika wa'azi kan malaman wannan ta ce mine ne ta ce malam ta ce wallahi ina cikin mugun hali ta ce allah ta ce malam ina cikin mugun hali na shiga wani hali da ban yi niyya ba me ya yarwa abin ne mace kai ma ai wa'azi ga malamai ta ce wani me akai ta ce wallahi na samu matsala da mijina na je wajen wani malami da manuwa san hanya shi da malamin da karshen je tana kwana kwale karshe wannan malamin ce wallahi sai da ya neme ta da sunan wannan aikin Allah Allah ta ce hede hede ne ta bai ta bai ba ba ta bai zina amma sai ta zina kuma da malam da malami kuma ta zina kuma da sunan zai mata magani wannan abubuwan wasu mata na magana cewa eh zala wannan ku ne ake wani tsira ku ne masu mazuka ya zalai dan mata ka za'awa mata ka za'awa amma mata suna kai mata ka za'awa daga na mun dauka suna ga maza adawa mun san abin da ake ciki ne kage mu tsamu mutane daga cikin halaka an sama ɗaliba na kada da ɗanka ne dan wani halarin ma ne eh saka ɗanka ne dan halarin ma ne ba ɗanka bane ba daga zuwa shi rubutu an gane nawa kai shi ne shi muke nama a gyara wani yawa muke a gyara wallahi mun san ko abin da ake ne wallahi Allah ana yi ta ce wallahi ta jama'a da na zina ya neme ni ya zan yi hana kuka wa ta a wa'azi kuma mu kwazin kuma ba yaba da mai ba ku da ke zuwa ke da ke zuwa wace kiji ta ce wa'azi ta wa'azi na muna yi amma kuma mata ya kamata a muku dan ku kuke da amana mijinki bai san bakin ku ma daga zuwa anguwa gidan babaki kin kira kin kin kin saki labarai da malami Allah ya wani malami na san wai iya cikin masu yawa da mai yaje wata kawai ana yaje yana wa suna wulakanci da shari karshe Allah ya kama shi yarinya ɗan uwan matar shi Allah ba muna muna kira ba zai suna da yawa wasu ba zama misali da kuno misali da yana ba ɗan uwan matar shi ta zama babban budurwa ba armi sai ɗan uwan matar ta ce malam wannan a matsalar Allah dan samu ji wallahi karshen al'amari kun yadda ciki sai ta daki da wuka ta ce ta kashe ta ko tuka min gaskiya karshe ce wallahi malam ne malam ta ce malam ne to ta ce mara ya ce a yi na kai Allah ƙarshe dai a gidan sarki aka yi nan gidan aka gidan sarki nan garin aka ta gidan sarki da malamin da ƴan uwan ya yi girgiri ya kai aka yi ta ce a ni da aka zo ta ce ta tare na hukumar ta ta tare da ta tare da hukumar hukumar rubutu ma ce ce na zo hukumar rubutu ma a nan wurin shan rubutu da farko ma a nan hanyoyin da ya abu ne mai yawa da ya ƙarshe ce a nan har ne mana ta ce kullum in na zo kun nema naki da aka ji dai bayanin da aka ji bayanin yarinya sai shi ɗaya cikin gidan sarauta ta mu'alama ma ka je kun ganga rago kun shi da kai haka ne baka dama duk ko haka ne kurin ɗan wani irin wani ake nema a gyara irin ɓanna ruwan da ake yi ɗiyanku ne matanku ne suke suna yi muke nema kowa shi malamin ya tuba eh kuma ta ku yi hankali da irin wani zuwa wani wurin in dai kin je to biki wuta ma kake ta ni mai imani ce kake je muke kira yan a gyara to ire iren wannan su suke shari ga ahlus sunna hukumin su mutane maza ne musu a saba addini ne ne samu kai ga maka wani tayin tayin ahlus sunna tambayi malam wani littayi ne wanda ahlus sunna suke aiki da shi ne ibada a ga maka banda qur'ani da sunna ba mu littayi da wani ko nawa ce ga malam wani shi kika littayi littayi na ibada ko gumi ko na bin taymiya ko bin wahab ba mu littayi ɗaya na ibada wanda wani malami mai duniya babu shi babu littafi ɗaya na ibada illa na hakam ba ku san ku ce amma ce ga littafi na ibada na a koya ma ibada ibn taymiya ko waye ko bin al-wahhab ko sai gumko su ga muku littafi ɗaya wanda ahlus sunna yake ibada da shi na wani in ba ku da sunna ba amma kun sun yi shari sun yi ƙarya dan irin wannan su cuci ɗaya mutane su rabu mutane da uwayensu ɗan uwa ku bisa hankali a bisa yi a hankali a bisa haka gane a bisa haka tsawon ya hakuri ne dai bana da yana bane zala ina ina musulunci ne kur kana ya zala a bane zala musulunci nake kur eh eh a haka a wala Allah ni ina bata Allah kun nake musulunci kun nake tsawa ni bane zala da bane bane addinin zala wallahi to akwai addinin zala akwai shi addinin zala bane kitabul sunna shine kun daya nan Allah tsawa Allah ni bane zala wallahi bane zala Allah su musulunci kun nake eh bane zala a da aka cika zala Allah da bane zala ni musulunci nake yi ba shi ba eh haka ne ko ana ko ana gwamnati zala ba ta kungiya kira suna ne irin wannan kenan abin habis a hankali sai abin tsayi a hasu gane abin a hankali eh mu musulunci muke yi kuram muna bautan Allah Allah ce manzon Allah ce kuram ba mu da ban ba wannan ba shi muke karewa ka zaki zara ka zaki malamin mu mu ne in ka ake da tabbas su kenan gurin mu kunun a bauta mu Allah Allah ce manzon Allah ce kuram wannan shi gurin gurin ba kare wanda ba daban ba ka ba abu hankali suna na irin wannan su suke bata mutane su bata kiran sunna wajen ka a gane amma insha Allah ya gane mutum ya gane kun baka mutunci ya gano ka cuce shi ka dan ware shi ya je gano me baka mutunci a wajen shi tun da wurin wa a gyara tun da wurin a gyara a gyara tun da wurin wa wallahi a gyara Allah ya tsirke mu kuma mata ku hankali ku ruzo irin wani wani gidajen ku shiga daki a saka labule baki ne ya zaki baki ne zaki kuma kira cikin wucin Allah dan wa an ba rishin in ba batan basira ba ke da kike neman wai kin je wajen malami biya miki bukata san biya bukata wajen Allah irin wadan Allah a hankalce wanda yake zina zai roki Allah biya miki bukata lalatacce eh lalatacce mazalaci zai roka miki Allah san biya bukata haka ba haka ba ta hankali in dai Allah ake roko Allah ya biya miki bukata ya za ki kai mai laifi wajen Allah ki ce wace miki addu'a shi ma shi ma yayi bukatar shari'a to shi ne maganar mata kenan Allah shi da mu yace wala taqawdu bi kulli salatin turiduna tutuna sabilillah kan ku zamana a hanya kuna barazana kuna kange mutane daga hanyar Allah man amana bi kuna kare masu imani wa tabguna iwajan kullun kuna neman hanyar Allah ta karkace ka gani eh suna neman kullun ka gane gaskiya a ɗaya abin cikin duhu ka gane shi ne gurin kuna neman hanyar Allah ta karkata yace wa zukuru idh kuntum qalilan fa kasarakum yake jin hankalin su ku tuna dan uwa da kuna yan kadan Allah ya baku al'umma ya baku albarka ta jama'a ne na annabi shu'aib nake mutane shi bayani yace wanzuru kaifa kana aqwatul muslimin kuma ku diba baya yaya karshen mafannata haka suka yi ta kan ba komi suna yi ana kira suna ana kira karshen mari ya Allah me karshen su Allah gama da su wa in kana ta'ifatu minkum وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ta ce wa in karta ifatun minkum amanu duk da zai wasu rutu bihi wata aibata lam yumin wasu biru ɗan wannan kira da nake yi lalle dama kai kiran gaskiya gari ka rubu gida biyu haka ne a tsara bakan jama'a dole a rabakan jama'a an yi kira zuwa ga Allah wannan ya bi wani ya kiya wala ya kiya bi ba haka da mutum kiran sana da ke haka sai rabuwar ya ce idan wasu jama'a a cikin ku sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi sun yarda gaskiya ne wata ayyuka da biyu wasu kuma su yi imani yanzu kenan garin gida biyu ne ko to yanzu mu da ku fasabiru ku yi hakuri a ci gaba da kowa da aure shi hatta ya hukumar Allah bai na har Allah mai hukumci ya hukumci nan yin wani karantar da kai ta wurin kan mutane an yi an yi sun kiyaye kuran ba magana ce na magana bayani da hujja a abin da gwamnati kuran an kiyaye tunda an jiya an yi zawa ta kowa tsaya kowa ya nashi har Allah ya hukumci da kanun kowa karin hakimin kuma Allah shi ne ya masu masu hukumci sai suka ce amsa su Allah mala- قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
da aka ji amsa manyan gari dole bayanai zai ƙwarar da malau da zai suka wurin kawai sai manyan gari masu girman kai masu wajen yaji sai mi da nukuru janna ya shu'abu wanda zina amanu maka kai wai yanzu kenan magana kira magana wani bayani ya ƙare shu'abu ban gaya maka za mu gane kenan mu kenan an rage mataki ne an da hukunci lalle tabbas za mu hudda ka ba kai dai ba da duk wani mai imani da kai za mu hudda ka daga garinmu akwai za ku kore ku eh su kuma haka kun kun hada ko to za a wani matakin za mu kore ku da kai duk mai imani za mu kore ku muka tuna kenan da yan biyu ko ku huta daga ku bar garin mu Allah ta rubuta daga milatina ko ku koma addinin uwaye da kakaru yan biyu ko akwai ko ku bar gari ko ku koma addinin kalgaiciya uwaye da kakaru kan abin da muka da ku koma kuma kashkina nan komawa ya ɗauka mana ba cewa yau dama ku taɓi dama a ni ko kwana ne su jama'ar wanda da suna kan bautar wani Allah suna kan bautar gargajiya annabin Allah ya zo ya kira sun bi sun yi imani suka tafi to barazan ɗayan biyu ko ku dawo abin da da muke tare da ku addinin da ake na uwa na gargajiya ku dawo gargajiyar mu ta da ko kuwa mu kore ku daga garin mu shi ne kal sai annabi ran sai ke ce awa laukun na karihi shi yanzu da ƙarfi ya mai da mu ko mu mazu eh da ƙarfi ya mai da mu ko mu mazu ban dole mu koma sai kuma kan gargajiya haka kun da ƙarfi mu koma awa laukun na karihi sai mu koma doni kan gargajiya haba kadib taraina ala dalil kadib قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
jawabi ala kai mana ta insha Allah lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh